أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai gidama da ɗaukaka mai ikon dukan komi wanda da kaddara wa shi da ikon shi kama a wannan rana ta laraba wanda ya daidai da 19 ga watan zulqa'ida miladiya 1400 hijiriya kai hijiriya 1447 wanda ya daidai daga daidai da shidda ga watan man miladiya demil bensis don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul tauba za mu tashi aya ta 60 daidai innama sadaqatu lil fuqara'i a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للي زكوكي إذا زا أهدا إن يهلت أهدا كده حوصة صدقات جمع ناس ناونا ناس صدقة كما ɗaya daga cikin sunayen zakka kenan wannan aya tana nuna mana asnaf nau'uka guda takwas wanda ake damka ma zakka wanda ya su ne Allah subhanahu ta'ala ya umarni duk wanda ya hidda zakka to su ne ya kamata a ba kas a ketare waɗannan ba a ba su ba idan an kauce ma waɗannan to wannan zakka ba ta yi ba sadaqat ai zakawat kama a ce zakkoki ko kuka ce dukiyoyin zakka to idan an hidda su ina ne za a sa su lilfaqara'i wal masakin Allah subhanahu ta'ala ce lilfaqara'i wal masakin daga fuqara'i fakirrai wal masakin da talakawa malamai sun tattauna akan wannan fuqara'i wal masakin sun kai sun dawo wai da fakiri da miskini wane yake bukata wannan mas'ala ce khilafiya dai tsakanin malamai to dukkansu dai ana ba su dukkansu da fakirin da miskinin dukkansu ana ba su zakka sannan wal'amilina alaiha masu aiki akan karɓo zakka kun san shari'a musulunci ba ta bar in ana shari'a musulunci ba a barin masu kuɗi da dukiya su ace sun yadda da kansu dole sai gwamnatin musulunci ta shiga cikin abin dole sai an san kwantikinka kwantikinka miliyan nawa gare ka nawa ka ajiye a cikin kwantikinka na kuɗi sai an yi lissahin su wanda suke aiki akan zakai za su lissafa miliyan nawa ka ajiye a banki miliyan nawa ka ajiye a gida duk wannan sai an lissafa su in bangaren dabbobi ne dabba nawa gare ka in bangaren shanu ne sa nawa gare ka in bangaren raƙuma ne raƙumi nawa gare ka duk sai an lissafe su da ana shari'a musulunci da na tabbatar da dukkan wasu masu kuɗi dole sai su zaƙolo wannan kuɗin sun hiddo sun ba bayan allah amma yanzu saboda su masu kuɗi suke hidda zakarsu sai su ci karinsu babu baka su yi abin son gada a cikin hidda zakarsu amma in shari'a musulunci ake kwantakin kama sai an san nawa gare ka sai an lissawa an lissawa an yi hidda a hidda kudin zakka a karɓo su a kawo ga shugaba na musulunci a tsara inda ya kamata a bada wannan kenan wal'amilin alha shi ne masu aiki na karɓo zakkai tunda turawa ake a lissafa dukiyarka nawa gare ka a lissafa a lissafa a hiddu wal mu'allafati qulubuhum da wanda ake lallashin zukatansu malai suka ce al mu'allafati qulubuhum ka iri biyu ne akwai wanda sun shiga musulunci sabon shiga musuluncin ba su ido na ba to a cikin duke zaka ana ba su ƙara shiga da kyau su ƙara natsuwa akwai wanda kuma shi bai shiga musuluncin ba amma ana sare yana da matsayi a cikin al'ummar shi shugaba ne a wani gari ana mushi biyayya idan ya ce ai za a yi in ya musulunta to gaba ɗaya ƙauye za su musulunta kaga wannan akan ba su dukiyar zakka domin su shiga musulunci su jawo su shiga musulunci wafin riƙabi sai a riƙabi idan an ce riƙabi shine wuya an yi amfani da wuya ana nihin bawa ko baiwa a cikin 'yanta baiwa bawa ne ko baiwa ce ke ƙarƙashin ubangida wanda yana bauta sannan bai da yanci shi bawa ne bai da yanci sai abin da aka yi da shi to kuma sai an ka rubuta mai cewa sai in ana son ya fanshi kanshi sai ya ba da kaza dukiya kaza jika kaza jika ɗari kaza to a cikin dukiyar zakka aka yi hiddo a biya domin a 'yanto wannan bawa musulmi ko wannan baiwa musulmi daga ƙangin bauta to malam suka ce akwai bawan da wannan ne wannan biyu gare shi ɓangare biyu ne menene ɓangare biyu akwai wanda ɓangaren shi 'yantacce ne mutum biyu ke magalakar shi amma kuma wannan ɓangaren kuma shi bawa ne ra'aikin wanda yake yantacce kaga baya aikin komi shi yanci gare shi amma aikin da yake wancan ubangidan shi yana ƙarshen ubangidan shi kaga ya zama bawa to yanzu tunda yana da wannan biyu bangare biyu bangare guda tattan bawa ne wancan ya yanta shi bangare guda kuma bawa ne to yanzu ana so a yanto shi ga bangaren guda a biya kuɗin ya zama iya da zama ɗaya gaba ɗai tun da yanzu bai iri zama a matsayin ɗa ba har yanzu wani ɓangare bawa ne wani ɓangare ɗa ne bai iri samun yanci ba to sai a yi ba da duke zakka domin ya sami yancin gaba ɗai sannan walgharimin akwai algharimin wanda ba shi ya da baibaye shi ma na malam sun bayani mutum ne gidan shi ya roshi ko an yi ruwa an yi rusau duk gidan shi ya roshi sai ya ci bashi domin ya gyara gida yanzu kuma babu abin badawa kuma da suka ce wannan ana iya bada cikin duke zakka a biya mashi wannan ko ko mutum ne ya zo domin ya raba fada mutane guda mutane da suke fada akan wata dukiya har ma ana kokarin kashe kai sai ka zo ka ce wai yaya ne abin yake sai a baka labari a'a wane ne ke bin wane bashi kuɗi ya ki badawa ya ce in bai bashi gashi in bai bashi wannan kuɗin gashi abin zai faruwa sai ce to na ji na gani yanzu ni na ɗauki wannan nauyin domin mi domin dai ya kashe wannan wutai ya ce ya ɗauki nauyin bashin shi zai biya bashi wancan a kyale shi saboda kan fitina ta kullu tsakaninsu kamar yadda haka ya tabbata a zamanin manzan Allah wani ya ɗauki irin wannan nauyin wasu mutane da ke faɗa akan dukiya sai ce yanzu ya ɗauki nauyin shi zai biya sai zo wajen manzan Allah ya bayani ga abu gashi gashi sai manzan Allah ce ka zama hatta ta atina sadaka har sadaka ta zo mana har zakka ta zo mana sai a bani kenan ya halatta idan mutum mutum ya ɗauki nauyi biyan bashi don ya sasanta tsakanin mutane ka a yi kishan kai ka a yi faɗa ya ce ni yanzu bashin ya komo gare ni zan biya to a cikin kudin zakka sai a biya wannan kenan to amma ba irin bashi ba na ka ɗauko dukiyar mutane da gangan ka handami ka ƙi bashi sannan wafi sabilillah da a cikin fi sabilillah shine a hanyar Allah malamai sun yi fadada zance akan fi sabilillah ma'anar shi mai fadi dukkan abin da shahi gina makaranta yana ciki gina masallata yana ciki sannan suka ce jihadi yaɗa kalamar Allah yana ciki ɗaukar nauyin sojoji na musulunci yana ciki kai sayan makamman ma yana ciki duk za a yi sai a cikin dukiyar zakka da abincin sojojin wanda suke yaƙi musulunci dai yana ciki duk a cikin zakka ana ɗaukar musu wannan nauyin amma sai sun kai takaita ta gafi sabila shi ne masu yaƙi hanyar Allah masu yaɗa kalmar Allah da malamai da ake turawa su karantar da bayan Allah ko a ƙwayo duk ana ɗaukar nauyinsu a cikin dukiyar zakka da abincinsu da abin da za su bari a gidansu saboda mai shi ma ya haɗa kalmar Allah ne karantar da bayan Allah ne a karantar da su addini duk wannan yana ciki Allah ce faridatan min Allah wannan farilla ce daga Allah bai ma'ana Allah ya wajabta akan wanda Allah ya wajabta akan masu dukiya su hiddo dukiya su ba talakawa kenan wannan dukiya idan an haddo daga an amso daga mawadata za a mayar da ita zuwa ga talakawan garin kamar yadda manzo Allah aika mu'azu zuwa ƙasar yaman ya ce innaka ta'ati qauman min ahlil kitab lalle zaka je ma wasu mutane ne ahlil kitab ba jahilai bane suna da littafin da an gaba su farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi ka kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai ka hada shi da kowa idan su muka da aka haka sannan au kace an wajabta musu khamsa salawatu fi kulli yawmin wa layla saloli guda biyar a cikin kowane daddare sannan kuma Allah ya wajabta musu zakar dukiya a karɓo da magama wadatansu a maida a ba talakawansu kenan wanda firin da cewa ba a ɗaukar zakka a kai ta wani wuri alhali a garin akwai mabukata kenan talakawan garin su ake ba zakka ba a ɗauke ta a kai zama gari sai dai in garin babu ne babu mabukata amma da waya ne a ce a cikin gari babu mabukata kenan ɗan an haida zakka an karɓo ta daga masu kuɗin garin sai a mai da a ba da ta ga talakawan garin kuma ba a ɗauke ta a kai ta wani gari ba haka sai dai in garin ba ba bukata kaɗai ku jiya masu kuɗi ku saurara ku ci ba a ɗauke zakka talakawan garin suna bukata ku kai sa wani wuri ba a haka sai dai in garin ba talakawa kuma da wuya da a ce a samu talakawa a garin akan wannan hadisin na wannan na mu'azu bin jabal kenan akan karɓo ta ga masu kuɗin garin a maida ta ga talakawan garin kuma wannan kenan wallahu alimun haki Allah subhanahu ta'ala al'alimu ne masani bi aqwalikum ga maganganunku hakim gani fi sulhi a cikin abin da ke zantarwa imam sa'ad yake cewa wanda ke da tafsirin yana da tafsirin shi kalkace wannan aya yake cewa da ana hadda zakka ta shari'a da mutane ba su tagayyara ba da mutane ba su zama cikin talauci ba da halin kaka na kai to sai dai zakkar da ake hidawa galibi ba a hidda ta yadda ya kamata ba a hidda ta hiddawa ta shari'a da ana hidda zakka zakka ta shari'a to da za a rage talakawa da yawa amma ga talakawa kana gani kullum kowace shekara cikin wahala ake masu kudi sun rike kudin su sun rike da zakka wannan ba daidai bane Allah yana ganin kuma ranar tashin kiyama duk wanda Allah ba dukiya mun karanta bai hidda zakka ba wannan duke sai an narkar da ita gaba ɗai a rinka goga mashi goshin shi da bayan shi da sassanin jikin shi a ce wannan shi ne abinda kuke taskancewa ba ku haida haƙƙin Allah ba daidai ba ne sai ga masu kuɗi a mayan birane gidan da zai a cikin gidan da zai bayan ɗaki kaɗai sai kashe miliyan goma ga bayan ɗaki kaɗai amma talakawa suna cikin wahala miliyan goma bayan ɗaki inda kurin bukata ce za ta kai ka dawo ha ba wurin zama ba ne a'a bukata ce take sa ka ce ka dawo amma sai ga aka shema bayan ɗaki miliyan ɗaya miliyan goma ana gyaran shi a sa karo a sa ka za a sami ne amma tare da cewa ga talakawa na cikin wahala masu kuɗi kuna ji kuna gani wasu ma masu kuɗin dangin ku ne ƴan uwanku ne cikin wahala ka kashe ma bayan ɗaki miliyan goma ga ɗan uwanka ne cikin wahala ga ƴan uwanka na cikin wahala kake hidda kuɗi ka ba su kaka taimaka musu wannan ba daidai bane kuma inna rabbaka labil mirsad ubangijin ka nan madaka ta yana gani duk abin da ake yi ne ya sani ba bai sani bane Allah tamke mu ga dai wannan kenan aya ta ga Allah ke cewa hmm a wa bin sabil ko yawa wa bin sabil da dan hanya al musafirun masu balagoro wanda guzurin shi ya ya yanki ko da agbalin suka ce ko da a garinsu mai kudi ne amma ya zo halin balagoro sai guzuri ya yanke mashi to a cikin kudin zakka akan ba shi ya isa garinsu sai malam suka ce wasu malam suka ce ba daga kare yanke guzuri ba ne zai fara cewa a ba shi ai gashi gashi sai suka ce ya diba a gare yana da wanda ya sani in akwai wanda ya sani sai ya karbi bashi a wani su in ya koma gida sai ya biya suka ce in kawo babu sai a bashi wannan kenan shi ne wabin sabili al-musafirin masu balaguran da guzuri ya kare suna kan balaguro amma ko da a garinsu mai kudi ne yanzu babu kudi ya zo hali kudi sun yanki sai a bashi cikin kudin zaka ya isa garinsu shi ne wannan faridatan min Allah kenan wannan wata farilla ce wani da Allah ya wajabta akan masu kudi su hiddu dukiya daga cikin dukiyarsu da in ta isa ne sabi hidda zaka su hidduta su ba talakawa da Allah subhanahu ta'ala ya zana a cikin wannan nau'ikan guda takwas idan ka kauce baka ba su ba to zakka ba ta yi ba yanzu zakka da ake ta san zuciya ce wannan ya dauko ya ba ɗayan aboki shi ma aboki ba ɗayan abokin shi ga talakawa da Allah ce a ba ga nau'ukan da Allah ce a ba ba a ba da Allah kare mu a ta gaba ce Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa minhum alladhi wa min humul ladhina yu'dhuna an-nabiyya daga cikin munafiqun akwai wanda suke cutar da annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa yaquluna huwa udhun sai suna cewa wai shi mai yawan sauraron magana ne duk abin da aka kawo mishi sai sai sai sai ya karba alkhairi ko sharri daga cikin abin da munafiqai suke amata manzo Allah kenan wai mai sauraron dukkan magana ne da aka kawo mishi suna cewa wai uzun lafazin uzun ana nufin kunni tun da umi ke saurare kunni ke saurare sai an kai amfani da kunnin tun da kunni ake saurare a yi to sai ƙur'ani ya amfani da uzun da kunni tare da ana nufin cewa sauraren magana ake ne duwanda suka kawo mai magana sai yana karɓa yana aiki da ita daga cikin abin da munafiƙai suke ki abata manzo Allah ke sai Allah mai da musu martani kulka ce musu uzun khairul lakum ai mai sauraron alkhairi ne gare ku ba sharri ba shi manzo Allah kenan ai uzun khairul lakum mai sauraron alkhairi ne gare ku ba sharri ba kuma yu'minu billahi shi manzo Allah ya iman da Allah a matsayin abun bauta wa yu'minu lil mu'minina kuma mai gasganta mummune ne idan sun kawo shi zanci wa yu'minu lil mu'minina kenan yana gasganta mummune amma kuma wa rahmatul lil ladina amanu minkum rahama ne ga masu imani a daga cikin wallazina yu'zuna rasulullah waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lahum azabun alim Allah ce gare su akwai azaba mai radade wani dai Allah ce innal ladhina yuzuna innal ladhina yuzuna Allah wa rasulahu cikin suratul ahzab ne eh الذين يؤذون الله ورسوله والذين يؤذون الله ورسوله yawa cikin suratul ahzab lu'inu fi dunya wal akhirah wanda suke cutar da Allah da manzon Allah an tsire an la'ance su an nisantar da su daga rahama fi dunya wal akhirah a duniya lahira wannan kenan da haka suna da la'anta suna da tsinuwa wannan suna daga cikin abubuwan da munafukai suke aibanta manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wannan kenan Allah ce ya halifuna billahi lakum يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين mm.
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم Mm.
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم Mm.
قل استهزئوا إن الله مخرج ما, كن ما تحذرون Mm.
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب Mm.
قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Mm.
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Mm.
إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة Mm.
نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya halifuna billahi lakum suna rantsuwa ga Allah da ku li yurdukum wai dai ku yarda da su li yurdukum dan ku yarda da su wallahu wa rasulu ahqqu an yurdu ai Allah da manzon shi su suka cancanta a yarda da su in kuntum mu'minin in dai kun mu'minin asalin zancen Allah wa rasulu ahqqu an yurduhu ma amma sai ɗayan ya wakilci ɗaya sai an ga ce an yi ruduhu Allah da manzon shi shi ya cancanta a yarda da shi ai ana nan an yi ruduhu ma amma sai an kai amfani da ɗayan ɗayan ya wakilci wakilci ɗayan ba sai an ci ba sai an ce an yi ruduhu ma ba Allah da manzon shi su suka yi cancanta a yarda da shi in kuntum mu'minin in dai kun kasance in kanu mu'minin in kun kasance mu'minai kenan su munafukai sai su zo su rantse akan ƙarya a wurin masu imani don masu imani su yarda da su kuma rantsu akan ƙarya suke Allah ce ai Allah da manzo su suka yi cancanta a yarda da su inda kun kasance mummune sai Allah ce alam ya alamu shin ba su sani ba su munafukai kenan annahu man yuhadidillaha wa rasulahu duk wanda ke saba ma Allah da manzon shi fa inna lahu nar jahannama gare shi akwai wata jahannama khalidan fiha zai dauma a ciki Allah ce zalikal khizyul azim wannan shine wannan khizyun kenan kaskanta ko walakanta mai girma Allah sa Allah ya shigar mutum da da mutum wata jahannam shine kaskanta mai girma da haka Allah ce zalika huwa al-khizyul azim wani ita ce kunyata mai girma ka zo ka rayu a duniya ka tai ka shiga wata jahannama karshen kunyata karshen tabewa kas- karshen kaskanta kenan wannan kenan sai Allah subhanahu wataala ke cewa ya hadar munafiquna an tunazzala alaihim suratun kullum munafiqai suna cikin dardar suna cikin tsoro saboda mi ka a sabkar da wata sura wadda tunabbi'uhum bima fi qulubihim ta ba da lab- ta zo ta sabka ta ba da labarin abin da ke cikin zukatansu kullum kul- su munafikai su suna bayyana abin da ke sabanin mi sai su bayyana abin da ke sabana a cikin sabana cikin zukatansu sai su bayyana abin da suka boye a cikin sabana abin da suka boye a cikin zukatansu sun boye kafirci amma sai suka bayyana da mi imani to kullum tunda sun boye kafirci kullum sai suke zaman dar suke cikin zaman tsoro suna tsoron ka a sabkar da aya ta fallasa abin da ke cikin mi cikin zukatansu saboda sun boye kafirci to shine Allah ke mana labari ya hadarul munafiquna kullum munafiquna suna cikin tsoro suna cikin zaman dar saboda ka a sabkar da wata sura wannan surar ta zo ta bayar da labarin abin da ke cikin zukatansu saɓanin abin da suka bayyana kenan sun bayyana imani amma sun ɓoye ni kafirci kamar da Allah ce idza ja'aka almunafiquna
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعش- والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون Allah ce idza ja'aka almunafiquna idan munafiqai suka zo maka qalu sun ce nashhadu mu mun shaida innaka la rasulullah kai manzon Allah ne alhali ashe ba haka bane ƙarya ne sun bayyana saɓanin abin da ke cikin zukatansu sai Allah ya saukar da aya wallahu ya alamu innaka la rasuluhu Allah ya san tabbas kai manzon shi ne amma wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadhibu Allah yana ya san yana shaida munafiqai ƙarya suke yi ba su yarda ba kai manzon Allah ne sun bayyana saɓanin abin da ke cikin zukatansu ittakhadhu aymanahum junnatan sun riki rantsoyinsu a matsayin garkuwa fasaddu an sabilillah sai su kange mutane ko su kange daga hanyar Allah innahum sa'a ma kanu amalun lalle ya munana abin da suke aikatawa to nin kaga suna zaman dardar suna cikin tsoro saboda mi duk wata aya in ta sabka suna tsoro suna tsoron ka a zo a ce ta sabka ne ta fallasa su ta bayyana abin da ke cikin zukatansu abin da suka boye Allah ce kulis ta hazi'u lalle ku yi izgilin inna allaha mukhrijum ma tahadaru lalle Allah mai fitar da abin da kuke jin tsoron ya bayyana ne shine inna allaha mukhrijum ma tahadaru lalle Allah subhanahu ta'ala mai fitar da abin da kuke jin tsoron ya bayyana ne Allah sai ya bayyana shi kun gane ko kamar da Allah ce walau na sha'u la araina kan ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفن- ولتعرفنهم في لهن القول
wallahu ya'lamu a'malakum Allah ce- والله يعلم Allah ce walau أعمالكم na sha'u damun su la'arai naka hum sai mu nuna maka su ga sunan karara mu ce duk waɗannan su munafukai ne kuma amma sai Allah ce fa la'arabtahum bisimahum zaka gane su da alamomin su ƙarya ko cin amana sab alƙawli wala ta'rifannahum fi lahanil qawl zaka gane su a wurin tuntuban halashi za su rinka gayin magana wanda za a gane su menene su munafikai ne ga su irin maganganu ga sunan dai na fatanci da da da, da sauransu wallahu ya alamu a amalakum ai Allah san ayyukan wannan kenan sai Allah ce wala in sa'altahum wallahi za ka tambaye su la yaqulunna za su cewa wallahi inna ma kunna nakhudu abinda kadai muke muna kutsawa ne a cikin tahiyar da muke yi wannan abu muna wasa muna ɗebe mu kan mu kewa kul ka ce musu abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da manzan da ayoyin shi wa rasulihi da manzan shi kuntum tastahzi'un kuke izgili la ta'tadiru ba wani hamzari da ku kawo kada kafartum ba da imanikum kun riga kun kafarta bayan imanin ku Allah ce inna afu an ta'ifatan minkum ta'ifatan minkum in har mun yi afuwa mun yahiya ga wata wani bangare daga cikin ku nu'azzibu ta'ifatan ta'ifatan zamu azabtar da wani wani bangare daga cikin ku bi annahum kanu mujrimin sun kasance mujrimai kafirai kenan al-ijram kenan irtikabil jarima kenan to dalilin menene dalilin sabka wannan aye wani munafiki at- ana za a- ana sama hayyata yakin tabuka kun gane ko suna zamne sai yace ma ra'aytu mislu qurra'una haula'i arghabu butunan ni ba- ban taba ganin wannan makarantar namu ba da yawan san cika ciki kun gane ko su kurum su cika ciki su yawan son cin abinci yawan son cika ciki kuma ban ga mutane masu yawan ƙarya ƙarya halshe ba kamar su kuma ban ga mutane masu yawan masu tsoro ba wurin haɗuwa da maƙiya fa qala rajulun fil masjid sai wani mutum ya ce kazzabta kai ƙarya walakin nakka munafiqun kai munafiki ne in ba munafiki ba ba mai goyon wannan magana wal sai ce sai wallahi sai na gaya ma manzon Allah sai da amincin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ashe kamun ma ya aje har tuntun an sabka da ni hasa aya ta sabka shine sai Allah ce wala in sa'altahum wallahi da za su ka tambaye su me yasa kuke gaya magana kaza misal la yaquluna za su rinka cewa inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ai muna kutsawa ne muna wasa muna ɗebe muke muna raha muna ɗebe mukan mukewa qul sai Allah ce ka ce musu abillahi da Allah wa ayatihi wa rasulihi da wa ayatihi ga ayoyin shi wa rasulihi da manzon shi kuntum tastahzi'u kuke izgili la ta'tadiru kada kafartum ba'da imanikum ba wani hamzari da zaka kawo kun riga kun kafarta bayan imaninku to shine Allah ke cewa in hammi afuwa ga wani bangare daga cikin ku wata ta gaba daga cikin ku to za mu azabtar da wasu daga cikin ku saboda mun kasance mu jiramai kafirai to in ba babban munafici ba ya za ka lissa habbai jarumai ka ce wai ba su da ba su da ba su da wannan sai san yawanci ya san yawan ciki ciki kuma ka ce wai sahabbai wai makareta ne kuma matsorata ne a wurin yan hada da makiya yana aibata sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam munafikin Allah sai wannan sahaba yace sai na gaya manzan Allah to da an gaya manzan Allah sai ya nuna ba haka bane ka san makareta ne da suke a duniya to ashe bai sani ba tuntuna aya ta sabka tana fallasa shi aya ta sabka ta cikice manzo Allah da za ta tambaye su in an zo ma wurinka da za ka tambaye su za su ce wallahi in mu dai muna kutsawa ne a cikin tahiya muna wasa dan mu ɗebe mu kama kewa saboda tahiya tazara mai tsawuci su Allah ce yanzu ka ce musu da Allah da ayoyin shi da manzon Allah kuke izgili kuke wa izgili la ta'tadiru kada kafartum ba da imanikum kai ku kawo na hanzari kun riga kun kafirta bayan imanin kina kaga malamai suke cewa ka kalli shari'a daga cikin shirin Allah kamar ta izgili kamar ka yi musalla izgili ko ka yi ma hijabi izgili ko ka ma zakka izgili wato doka daga cikin dokokin Allah ka kalle ta kamar ta izgili to wannan yana daga cikin abin da zai kai mutum zuwa ka kafirci suna nan da yau masu musalla izgili su mazakka izgili shari'a musulunci izgili da sauransu kuma sai ga musulmi ne wallahi kaga musulmi ne kaga mace ta wuce cikin hijabi kana kana nuna ta kana mata izgili malaka bar banza musulmi ne saboda munafiki kai munafiki ne wallahi ta sha hijabi har ƙasa sai kana aibanta ta ga katuwa kana aibanta bayan Allah tare cewa Allah ce ai hijabi har ƙasa ai hijabi daga sama ta sabka يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يا كوانا أنا بدرجة كتشيما آيانك da ka ce ma matanka da ɗiyanka mata da matan musulmin duniya gaba ɗaya su sassabtar da libama su haƙasa in ma doguwar riga haƙasa a lullube in ma hijabi suka zo kuma kana ma mai hijabi haƙasa izgili mace ta sayo katuwa kana mata izgili kuma tare da cewa kana sallah a matsayinka na musulmi ka zama munafikin Allah kana so ka dauki siffan munafikai kana izgiri da addini kana izgiri da doka daga cikin dokokin Allah wannan ba daidai bane to dan haka in mutum bai hankali ba wasa izgiri da dokar Allah sai ta kai zuwa kafirci ba daidai bane mu yi tsoron Allah mai hattara mai hankali wannan kenan aya ta gaba sai Allah ce mu
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم جهنم خالدا فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون Allah ce almunafiquna wal munafiqatu munafiqai maza da munafiqai mata ba'aduhum min ba'd sakan su ya dace da sashi a wurin maganganun su a wurin sifofin su na hada da addini da izgili da addini da wasa da addini ya amruna bil munkari suna umarni da munkari mafi girma a cikin munkari shine shirka kun gane ko kafirci to su suna umarni da kafirci ne shi ne almunkar kenan mafi girma cikin abin shi ne kafirci ko shirka to su muna fikadu suna umarni da haka shi ne ya amuruna bilmunkar suna umarni da abinki wanda abin da shari'a ta ƙi shi to daga cikin mafi girma abin da shari'a ta ƙi kafirci da shirka wayan hauna an al-ma'ruf kuma suna hana al-ma'ruf kyakkyawan abu mafi girma a cikin ma'ruf shine tauhidi suna hali akan tauhidi suna hana akan bota abota ma Allah shi kadai yana al-ma'ruf dukkan abin da yake shari'a tare da shi shine al-ma'ruf to mafi girma daga cikin ma'ruf shine tauhid to su munafiqai suna hali akan abutan Allah shi kadai wa yaqbiduna aydiyahum sannan kuma sun kame hannunsu daga daga yin jihadi kuka ce ba sa zuwa jihadi kuka ce ba sa ba da dukiya dan ayi jihadi wannan duk sifofin munafikai ne sai su ruwa ba sa hiddo kuɗi don addinin musulunci ya yadu ba sa ku hiddo kuɗi don aje jihadi ba sa hiddo kuɗi don a ta wurin wa'azi sai a yi sadarwa a yi sadarwa ana da wa'azi amma sai ga mutum ya kasa hiddo kuɗi amma zai kashe wajen jika goma ga katin salula ga abin banza ci wannan ci wannan ci wannan sai ya kashe ma wata ma budurwa jika hamsin ko jika nan amma ya kasa yaddo kudin da za a taya jihadi a ta wurin wa'azi a ba da yaƙiya amma duk abin da shahi haraka banza sai ya hiddo kudi ya kashe da haka su sun kame hannunsu daga ciyar da duke su ba sa son ciyar da dukiya marwata ne su munafukai shine wa ya qabiduna aydihim suna kame hannunsu bi ma'ana kinaya ta an kai taruwa marwata ne ba sa son ce da dukiyarsu kuma ba sa son zuwa jihadi nasullaha fa nasiyahum ai sun manta da Allah sai Allah ya manta da su lafazin annisiyan ana yakan dauke mantuwa kuma yakan daukar attar wani da Allah ce la yadillu rabbi fi kitabin wala yansa Allah baya bacewa a cikin yana cikin rubuta a cikin littafi baya ubangiji baya bacewa kuma baya mantuwa sannan kuma akwai inda annisan nake zuwa da attar kamar da Allah cewa man a'arda an zikiri fa inna lahu ma'ishatan an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu كنت بصيرا قال كذلك
أتتك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah cewa man a'rada an zikiri duk wanda ya kauda kai daga Qur'ani bai karanta Qur'ani bai aiki da Qur'ani ba ruwanci da Al-Qur'ani ya mai Qur'ani bayan bayan fa inna lahu ma'ishatan danka ina da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ama ranar tashin kiyama za mu tare da shi makahu qala rabbi sai ya ubangiji lima hashartani a'ama dan mika tare da ni makahu wa qad kuntu basira alhali ana duniya ana ina gani qala sai Allah ce kadhalika atatka ayatuna kamar haka ayoyi mu suka zo mana ayoyi mu suka zo maka fa nasitaha ai ba tatrukuha kenan ba a tuwa ya mace sai a ce sai ka bar su ai nasitaha ai tatrukuha sai ka bar ayoyin Allah ka bar aiki da su ba ruwanka da su Allah ce wa kazalikal yawma tunsa mu ma kamar haka ne natruka natrukuka fil azab za mu barka a cikin azab to annisiyar yana dauka attarku bari kaga na sai nasullaha ai sun bar dokar Allah sun bar aiki da dokar Allah fa nasihum sai Allah ya bar su ma ya banza da su sai Allah ce innal munafiqina humul fasiqun lalle munafikai su ne fasikai kenan kafirai kenan sai Allah ce wa'adallahu al munafiqina wal munafiqat Allah ya alƙawari ga munafikai maza da munafikai mata wal kuffara da kafirai me ya musu alƙawari nara jahannama ya musu alƙawarin wutar jahannama Allah kare mu Allah ce hiya hasibuhum ai ta ishe su wa la'anahumullah kuma Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu Allah ya nisanta su daga rahama kai ku dibon al'amari yau Allah kare mu da munafici walahum azabun muqim suna da azama azaba dawamammiya ai ko da yaushe tana nan ba ta rabuwa da su shine muqim dawamammiya azaba Allah kare mu da munafici kun ga munafikai sai an warsa su yake akawo kafirai da haka ka munafici ya kafirci illa saboda shi kafirci an san kurum kai hidai ne da an gani shi an san kafiri ne shi kurum kai hidai ne amma shi munafiki da baka kai biyu ya bayyana shi yana tare da kai yana bayyana musulunci a huska a baki amma a ina ya ɓoye kafirci a cikin zuciya mai yau da rani kenan sai Allah ce kallazi na min kabliku ɗabi'ar su ɗai da wanda suke gabaninku sai dai su na gabaninku ɗabi'ar su ɗai da wanda suke gabanin sai da wanda suke gabanin ku kanu a shadda minkum kowa sun yi ku tsananin karfi sannan kuma wa aktar amwalin sun fi ku yawan ya dukiya wa aulada da ya kidan duk wani ci gaba da ake samu a yanzu to na kafirar da su ci gaba yanzu to kafirar da sun yi sumi sun yi su ci gaba duk kudin da ke kafirar yanzu kafirar da sun yi sumi sun yi kudi duk karfin da ke kafirar yanzu kafirar da sun yi sumi sun yi su karfi kanu ashadda minhum quwwa sai dai kafiran da sun yi su karfi kuma wa aktharu amwalan sun fi su dukiya wa auladan da ayya idan takama ku karfi ku kafiran yanzu an yi masu karfin sun tai suna ina ina fir'auna ba takaman mulki yake ba ta kama karya ina yake babu shi sai dai labarin fir'auna ba kafircin da bai ba ba ta'addancin da bai ba amma ƙarshe da ƙarshen fir'auna ya zo a cikin ruwa Allah halaka da shi to da yanzu duk wasu shugabanni an zo su shiga taitayin su wallahi su yi hankali su yi hankali Allah ba ya san duk abin da suke yi wallahi duk shigantakar da kafirar suke yi duk tsagerancin da kafirar suke yi duk ta'addancin da kafirar yanzu suke yi Allah ya sani ba bai sani bane saboda in ma takamaku kafircin an yi wanda suka hiku in takamaku technology an yi wanda suka hiku in takamaku karfi an yi wanda suka hiku in takamaku dukiya an yi wanda suka hiku in takamaku hada da addini an yi wanda suka hiku to da haka ku yi hankali ku kafirai yanzu ku shiga taitayin ku wallahi duk wasu kafirai tsagera an yi sun wuce in tsagera kake ta in tsagerancin kake takama an yi sun wuce Allah ya hallaka su ina adawa ina samudawa ina sulamaruz dukkansu Allah ya hallaka su Allah damara su to sai Allah ce amma duk da haka fastamta'u bi khalaqihim sun ji dadi da rabon da Allah ya ba su fastamta'atum bi khalaqikum kuma kun ji dadi da rabon da Allah ya ba ku kamastamta alladhina min qablikum kamar yadda na gabanin suka ji dadi da rabon da Allah ya ba su sai Allah ce wa khuttum kallazi khadu kun kutsa a cikin abin da suka kutsa na faɗa da addini da ta'addanci kuma kun kutsa kafare yanzu wa khuttum kallazi khadu kuma kun kutsa da faɗa da addini da isri da addini da ta'addanci kamar yadda waɗancan kafarar suka kutsa a cikin faɗa da addini da ta'addanci da kafirci Allah ce ulaika habita a'maluhum waɗannan ayyukan sun ɓaci fi dunya wal akhirah a duniyar lahira da Allah ce wa ula'ika humul khasirun waɗanda su ne taɓaɓɓu asararru Allah kare ne a ta gaba sai Allah ce alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض sai Allah ce يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم kawo mu ci gaba da aya za mu kawo hadisi manzo Allah ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake ga hannun shi la tattabi anna sunana man- sun- sunana man kana qablakum wallahi za ku rinka bin hanyoyin wanda suke zo gabanin ku shibran bi shibran dani da dani wa zira'an bi zira'in zira'i da zira'i da manzo Allah ce da za su shiga cikin da za su shiga cikin raman damu da kun shiga ciki sai sabu sun ka cewa manhum ya rasulullah su wane waɗannan ya manzan Allah sai manzan Allah ce sai suka ce ahlul kitab yace sai suka ce yahudu da kirista sai manzan Allah ce wa manhum su wane in ba su ba yanzu dan Allah ku diba yadda ƴaƴanmu maza da mata suke koyi da- da yahudawa a wurin satuha koyi da yahudawa a wurin tsarin aure koyi da yahudawa a wurin tsarin lakwal koyi da yahudawa komi ala dole komi namu sai mai koyi da arna da yahudawa wannan manzo Allah ya yi gaskiya da mu ya ce za ku rinka koyi da yahudu da kirista komi naku sa tuhon su sa tuhon ku irin nasu tsarin auren su irin naku irin nasu koyi lakwalkin su ko tsarin lakwalkin irin nasu komi sai komi kokarin koyi da su wai an ce da za su ga cikin ramin damu wai a tsananin koyi wai kinaya ce ake a tsananin koyi da yahudu da kirista ku diba na al'amari da ke da Allah ku diba da Allah ku diba mai ƴaƴa mu suka tabarbare a wurin son yahudawa akan sun iya balo kwanaki ma an ka gado cikin wani wani wani bidiyo wani yara ta yi kashi saboda an ce ekipkin da ke su banza saboda balo ka kashe kanka arna makiya Allah wai saboda saboda su za ka kashe kanka ba ba ba ba saboda menene su saboda an ci a kirkin da kake so ka kace kanka akan mi ka kace banza ka mutu a banza wani ba wani abin kirki ba akan balo wasu su rinka azumi saboda balo ku rinka rigima saboda arna saboda arna sun iya balo wannan wai da me ya kama wannan tashin hankali yanzu da Allah ya matasa mu za su gaba haka ya matasa mu za su rike addini a haka baka san tarihin sahabbai ba baka san tarihin tabi'ai ba baka san tarihin tabi'i tabi'ina ba amma duk wani tarihin dan kwallo ka sani abinda dan kwallo ke dauka na kuɗi ka sani a matsayin ka na musulmi ar ne ne jiwa ka ga tsaya ka karanci addinin ka ka ga tsaya ka karanci tarihin sahabbai irin gwagwarmai da suka yi irin gudunmuwar suka ba musulunci baka sani ba amma duk dan kwallo ka san tarihin su wace irin rayuwa ce wannan ga matasan mu sun raja a dundu gaba ɗaya su- hankalinsu ya koma zuwa ga harkar balu sun ki tsaya su karanci addininsu ala dole sai kun yi koyi da hudu da kirista wacce irin rayuwa ce mu ji tsoron Allah wallahi sai Allah ce alam ya atikum na ƙwallon da min qablihim shin labarin na gabaninsu bai zo musu ba su wannan kafaran na yanzu alam ya atihim na ƙwallon da min qablihim labarin na gabaninsu bai zo musu ba su wane qaumin nuhin mutanen annabi nuhu mutanen adam nuhu mutanen annabi labarin mutanen annabi bai zo musu ba alam ya atikum nabu allazina min qablihim shin labarin na gabaninsu bai zo musu ba qaumi nuhin mutanen annabi nuhu wa adin da adawa wa samud da musamudawa wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim wal mu'ud wa ashab madyana da ma- da mutanen madyana mutanen annabi shu'aib wannan duk bai zo musu ba kuna da labarin suwa kuna da labarin suwa kun ji irin- kun ga yadda an ka darmayar da su durmayar da su mutanen annabi nuhu an turo musu da tufan adawa ga abin da aka musu samudawa ga abin da aka musu duk kuna da labarin ga wanda aka kifar da birnin mutanen annabi nuhu wal mu'tafika take nan wanda aka kifar da garin saboda luwaɗi da suke yi duka su a tattahun rusulun bil bayinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayananni amma fa ma kanu li fa ma kana lahu yadlamuhum da dai Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kawo da su da suke zalunta Allah ce Allah bai zalunce su ba walakin Allah la yadlamuhum Allah bai kasance yana zalunta su walakin kanu anfusahum yadlamun Allah subhanahu wa ta'ala sai ce sai dai su suna zalunta kawunan su ne ta hanyar kafirci da shirka Allah kare mu sai Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu mummunai maza da mummunai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashen su masoya sashe ne amma wannan aya tana buƙatar bayani insha Allah za mu tsaya akan ta kenan in muna cikin masorai satin sama za mu dasa akan ta saboda tana buƙatar bayani da sharhi da hadisai abinda makaranta Allah ka ba mu ladashi abinda muka kuskure Allah gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje muta Allah duk wanda ke nihin da shari a cikin ƙasar mu Allah ka mai da mishi shi gare shi Allah duk wanda ke nihin da kaidi ya Allah ka mai da mishi kaidin shi a cikin gida yake ko a waje ka mai da kaidin shi zuwa gare shi Allah ka mulkin ci hankali a cikin ƙasar mu ta Niger sauran ƙasar musulmi baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi